بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda ya bata ba mai shiryar da shi lallai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har duniya ta tashi Allah ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام فعل تفسير بنا أينزو إنن دنكي مغانا دي دي دا قرشي ترى ندرن أصبر وان دي دي دي دا دري نبيو دا تكين دري ركي ما سأل بركة وتر رمضان watan alqur'ani watan da Allah ya beshi a cikin alqur'ani yace shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an watan ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin shi ai malamai suka ce saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wata cibiya ce wata daba ce ta alqur'ani da ke sama ta daya a nan ne daga nan jibril ya rinka ciro shi gwargwadon yadda Allah yake bashi umarni ina kawo shi zuwa ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda abdullahi dan abbasin kuma ya bada labari cewa sai annabi ya kasance duk sanda watan azumi ya kama sai a bashi hutu sai a bashi tashe daga makaranta malamin shi jibril ya zamba zai sake biya mai sabon karatu ba har sai bayan sallah sai dai kullun da daddare zai zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama su yi takara su karanta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta yau malamin shi jibril ya ji ibn abbasin ya ce in gari ya waye sai annabi ya waye gari cikin farin ciki da annuri da kyauta fiye da iska da take yawo talakawa da masu mukami suna shanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula yayi daidai da sha shida ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ɗaya ta miladiyar bature tafsirinmu na bana yana da take da cewa jihadi ba tatsuniyar baka bace wannan shine kirarin tafsirin namu na bana jihadi ba tatsuniyar baka bace musulmi baki ɗayansu sun san cewa guguwar jihadi ta taso wannan guguwar jihadi ko da ta taso ta kaɗa ne a ainihin tsakiyar ƙasashen asia wato a yankin da aka fi sani da ƙasar afghanistan ƙasar musulunci ƙasar jihadi ƙasar amirul mu'minina mulla Muhammad Umar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tsare shi daga sharrin 'yan ta'adda su George Bush da Blair da sauran makiran duniya. Ƙasar hijira ƙasar da babban malami al'allamatu zawahiri Ayman al-Misri ya yi gudun hijira ya koma zuwa gare ta wadda babban mai jihadi hamshakin ɗan kasuwa na musulunci Usama bin Laden ya yi hijira domin tada addinin Allah. Allah maɗaukakin sarki ya tsare wannan ƙasa da sauran ainihin ƙasashen musulmi daga ainihin makirci. Wannan jihadi da ake faɗi kullum ya fi ƙarfin jihadin da turawan mulkin mallaka irin su gwamna lugga da gwamna mai wandan ƙarfe da makamantansu suka sanya shehunnan ɗariƙa suka ƙaga musu hadisan ƙarya wai cewa babu sauran jihadi na takobi da takobi ko bindiga da bindiga sai dai jihadun nafsi a nan ne turawan mulkin mallaka suka umarci wasu shehunnai daga cikin shehunnan ɗariƙa suka kaga cewa wai annabi ya taɓa zuwa wani yaƙi da jama'a sahabbai suka jikkata bayan da aka dawo an zauna ana hutawa wannan na ɗange shi wannan an sara ƙafa shi wannan ya galabaita sai annabi ya ce cabɗija kunan kun galabaita ai mun dawo daga karamin jihadi ne za mu je babba sai da sahabbai suka cika da tsoro sai annabi ya ce jihadin nafs to da wannan ainihin mugun hadishi da makamantansu sai aka ba aka kashe jihadi daga cikin zukatan musulmi sai aka waye gari musulmi ba sa tunanin jihadi na takobi da takobi shi yasa sai aka waye gari al'amarin ya kai matukar da kafirai sun mamaye kasashen musulunci a yau kasar da ake gani ita ce kasar wahayi kasar saudi arabia ba ta da katabus game da addinin musulunci sai yadda america take so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu bala'in da ya fi wannan daga cikin bala'o'in da suka afku ga musulmi a wannan zamani domin duk sanda aka ce ma'akalin wahayi madaurar wahayi kuma ta lalace ma'ana turki ya karye shi kenan sai kura ta tsinke ta faɗo cikin jama'a wajibi jama'a su san cewa wallahi azim addinin Allah ba zai taɓa tsayuwa ba sai an tashi an yi jihadi jihadi na gaskiya jihadi na takobi da takobi to dukkan musulmi in ba lalatattu daga cikinsu ba sun san wannan gaskiya ne amma abin da galibin musulmi suke jahilta su ne wasu ƙa'idoji da wasu ladubba da yanayin yadda ake jihadin da kuma irin yadda mutum zai rinka ji yana jihadin nan so yake yi a kashe shi ya samu darajar shahada ko kuma ya rayu a cikin mutunci a ƙarƙashin gwamnati ta musulunci wannan sai karanci a cikin tunanin musulmi sai muka ga cewa me yiwa Allah ya tofa albarka a cikin abubuwan da za mu faɗi a bana insha Allahu ta'ala to a ƙarƙashin wannan sai muka ga abin da ya fi cancanta shine mu ɗauko wata hamshakiyar sura daga cikin surorin alƙur'ani mai girma wadda tana daga cikin surorin da suka kawo ladubba da tsarin jihadi da yadda ake kare addinin Allah da shawarwari akan yadda ake tattali da yadda ake maganin 'yan ta'adda irin su Bush irin su Blair irin Yahudawan Isra'ila da irin waɗannan masu bakin jaba da ke Najeriya nan tamu ta yankin ainihin arewa da kudu da makamantansu to duk baki ɗaya wannan tafsiri namu insha Allahu ta'ala zai kai ya komo ne a ƙarƙashin wannan sura suratul anfal suratul anfal za mu ji daga tafsirin babban malami alqadi shar'i abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta mishi da kuma sauran hamshakan manyan malaman tafsiri wanda duk ya cancanta kuma a ɗan ratse kaɗan aji daga abubuwan da ya faɗi duk za a yi haka insha Allahu ta'ala don haka ka kiyaye jihadi ba tatsuniyar baka bace wannan shine taken wannan ainihin tafsiri namu jihadi ba tatsuniyar baka bace gaskiyar al'amari jihadi sai ya abku sai an kara sai an goge raini tsakanin musulmin duniya baki ɗaya da ainihin ƙasashen kafirai baki ɗaya domin duniya ta rabu biyu a addinance dama duk musulmi ya san haka in ma kafiri wa in ma musulmi amma a tsarin siyasar duniya kafirai sun gafala sun ɗauka cewa ai duk duniya gaba ɗaya yanzu an koma ɓangarensu ko dai kafiri tsantsa ko kuma munafikin da ke goyon bayansu ba su san cewa har yanzu akwai sauran muminai irin waɗancan waɗanda suka gaji imanin muminan farko ba to yayin da suka faɗaka suka gano cewa lallai akwai sauran irin waɗannan muminai su kansu sai suka dawo suka ce gaskiyar al'amari duniya ta rabu kashi biyu in mallazina kanu ma'ana aw allazina kanu biddana ko dai waɗanda ke tare da su su George Bush ko kuma waɗanda suke yaƙi da su Allah ya sani kuma Allah ne shaida ba mu tare da su George Bush ba mu tare da waɗanda suke tare da su George Bush bangaren su daban shine bangaren hagu bangaren mu daban shine bangaren dama muna da maganganu da dama waɗanda za mu gabatar waɗanda da a tsarin yadda aka saba ne sai ai ta kirayen lacca ana ta surutai ana ta tarihi amma sai muka ga duk wannan ba za ta fushe mu ba duk abin da za mu faɗi mafi kyawun shirya mafi cancantar shirya da hanyar duk da za a bi a wa'azantar da mutane ita ce littafin Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki da ya bayyana a ayar da na kamo a ɗazu Allah ya ce shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan watan ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani alqur'anin da ke ɗauke da shiryar da mutane shiryar nan ta rayuwa ce da ta addini ta siyasa ce da ta tattali duk al'amarin da ya shafi shiryarwa jagoranci alqur'ani yana ɗauke da shi sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bayyinatin min alhuda sannan shi alqur'ani din littafi ne wanda ke ɗauke da hujjojin shari'a din ba wai shari'ar ba kawai a duk shari'ar da aka ɗora ka akai sai an gaya maka me yasa aka ce ka bi wannan shari'ar me yasa aka ce ka yadda da ita wannan alqur'ani kenan sannan Allah madaukakin sarki yace shi wannan littafi ne wanda yake alfurqan littafi ne mai rabe ƙarya da gaskiya to gaskiya yanzu ta bayyana su ne waɗanda ke tare da 'yan uwansu muminai masu jihadin gwagwarmayar tabbatar da addinin Allah da kuma waɗanda ke tare da 'yan uwansu kafirai ko munafukai su ne su George Bush masu jihadi wajen ainihin kayar da addinin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lallai dai kafirai da suka kangare wa Allah kashe dukiyarsu suke iya ƙarfinsu suke batar da kuɗinsu ba dan komai ba dan su hana mutane bin addinin Allah Allah ya ce fasayun fi kunaha su je su ta ciyar da dukiyar za su ta ciyar da dukiyar haka za ta tafi a iska sun mai gulabuna sannan a waye gari kuma an gallabe su an fitine su an ci karfin su an kafa gwamnatocin musulunci su kuma sun rasa yadda za su sun matakunu alaihim hasaratan sannan ya zan sun yi asarar wannan dukiya sun mai gulabuna sannan sai a waye gari an gallabe su ma'ana ba wai rana ɗaya kawai za a tashi a gallabe su ba ma a'a sai Allah ya nuna musu asarar da suka tafka sannan kuma sai ainihin a gallabe su abin da muke fatan Allah ya nuna mana kenan muna da rai ba mu da rai muna roƙon muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka a bayan ƙasa domin alamomi sun fara tabbata na cewa babu shakka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba hadisin da al'imamu Ahmad da Abu Dauda da Tirmizi da Ibn Maja suka ruwaito shi hadisi sahihi aka samu babban malami daga cikin malaman salaf al'imamu Ibn Rajab alhambali ya zauna ya sharhin wannan hadisi ya sami shi kashful kurba fi bayani fi hali wasfi ahlil gurba ma'ana yaya bakin ciki game da bayyana halin da ahlul gurba za su shiga annabi ya ce addini ya fara bako zai ƙare yana bako alherin Allah ya kai wa waɗanda ake gani su ne baƙi ɗin nan ibn rajabin ya ce ai yadda al'amarin ya fara lokacin da annabi ya fara addini sai kai ta yawo ana ya maɗiɗi ana cewa ai wani bakuraishe ne ya kawo bakon addini ya zo ya raba ‘ya'ya da iyayensu ya raba ‘yan uwa da ‘yan uwansu ya raba makwabta da makwabtansu haka aka yi ta ganin bakuntar addinin aka yi ta ƙoƙarin yadda za a yi a tattara kuɗi a yi yaƙi ɗaiɗai wa ɗaiɗa a dawo a haɗa ƙarfi da ƙarfe don a yaƙi wannan addini har inda ta kai aka zo aka yi ghazwatu badrin yaƙin badar wadda wannan sura ta kai matuƙa wajen gwanintar bayani game da ainihin yadda yaƙin badar ya faru aka zo aka yi yaƙin ahzab yaƙin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taron dangi kafiran duniya baki ɗaya suka tattari suka koma gefe guda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da muminan da ba su wuce a kirga su ba su kuma suna gefe guda amma Allah madaukakin sarki ya daga addinin shi daga lokacin aka waye gari duk duniya in ba addinin musulunci ka daga ba ba za a daga ido a kalle ka da mutunci ba sai addinin ya fita daga halin bakunci haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zauna da sahabban shi sahabbai suka zauna da tabi'ai tabi'ai suka zauna da almajiran su atba'u tabi'in al'amari sai ya fara lalacewa in mutum ya ɗauko tsantsar addinin annabi ya zo da shi sai a ce ya zo da sabon abu ya zo da bakon abu duniya ta rikice aka koma cikin duhun zalunci da kafirci da maguzanci da ta'addanci da bid'a tafiya ta tafiya aka samu zuwa karni na shida zuwa na bakwai Allah ya ɗaga wata makaranta ta wani hamshakin malami daga cikin malaman da ke bin tafarkin salafus salih shine shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam al-harrani Allah ya gafarta mishi ibn taymiya da shi da almajiran shi tsawon lokaci suka kare duniya ta sake rikicewa bayan tafiya mai tsawo wajen shekara ɗari biyar Allah ya sake ɗaga wani bawan Allah shine a sheikh Muhammad bin Abdul Wahab imamu da'awati salafiyya wal wahabiyya tafiya ce tafiya Muhammad bin Abdul Wahab da shi da almajiran shi suka ƙare duniyar ta fara rikicewa al'amura suka yi kamari aka kafa gwamnatin musulunci a ƙasar Turkiyya amma sai ya zan gwamnatin tana ɗauke da abubuwa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga irin ɓarnar da ke ciki al'amari ya zo ya lalace wannan gwamnati kafirai suka samu dama suka yi kace-kace da ainihin gwamnatin da ake gani ta musulunci ta ƙasar turkiya bayan lokaci ya yi tsawo Allah ya sake ɗago hasken addinin musulunci a wannan zamani aka ce an zo da bakon addini ko kun fi musulmin duniya ne kun fi kaza ne kun fi kaza ne wanda ba wani abu da ke tayar da wasu su- su koma gefe guda su ce wallahi ba su yadda ba sai zalunci da ta'addanci in yayi yawa zalunci yayi yawa a duniyar nan yan uwanmu musulmi a ƙasar kishmir kashe su ake yi wulakanta su ake tona alfarmar gidajensu ake ana rushewa cin mutuncin matansu ake ana yi musu fyaɗe haka ya faru a bosnia wannan ya faru a kosovo wannan ya faru a algeria yayin da aka yi kirarin demokuraɗiyya yan uwa daga cikin yan uwa musulmi suka kafa jam'iyyar kishin addinin musulunci islamic front me ya biyo baya tafiya ce tafiya nasara ta bayyana ƙarara a demokuraɗiyyancan government for the people and by the people and of the people amma sai aka rushe ta suka ce wallahi ko gwamnatin musulunci ta tabbata ko kuma a bakin jininsu na ƙarshe ya ɗige an kashe sun fi miliyan talatin ana kan kashewa ana kan wulaƙantawa ana kan tona alfarmasu fiye da shekaru arba'in da suka wuce aka je aka kwaso tsirarin yahudawa waɗanda tsohon shugaban ƙasar jamus hitler ya kashe iyayensu da kakanninsu 'yan tsirarin da suka rage suka tarwatse a duniya aka je aka tattaro su a ƙarƙashin munafincin amerika da munafincin ingila aka zo aka sari ƙasar bayan allah ƙasar falastinu mutane ba su ji ba ba su gani ba aka rinka ainihin kwace gidajensu aka rinka kwace gonakinsu aka rinka shiga gidajensu ana karya alfarmasu da iyalansu duk waɗannan abubuwan da ke faruwa fiye da shekaru hamsin ba wanda ya taɓa tashi ya ce amerika 'yar ta'adda ce babu wanda ya taɓa tashi ya ce ingila 'yar ta'adda ce babu wanda ya taɓa tashi ya ce ainihin isra'ila 'yan ta'adda ne sai don wani bawan allah ya miƙe ya yi rantsuwa da rantsuwar allah ya ce ya rantse da allah da ya ɗaukaka sararin samaniya da ake ganinta ba tare da dirako ba Amerika da wanda ke rayuwa cikin da wanda ke rayuwa cikin Amerika ba zai zauna cikin lafiya da lumana ba har sai ƴan uwanmu musulmi da ke rayuwa a Falastinu sun zauna lafiya har sai ƴan uwanmu musulmi da ke rayuwa a Kishmir sun zauna lafiya shikenan sai aka ce wannan dan ta'adda ne abin takeici sarakunan gargajiya na yankin kasashen Larabawa irin sarakunan Saudiya su sarkin gargajiya Fahad da irin na Bahrain da irin sarakunan gargajiya na kafar da na ainihin kuwait da kusan dukkanin kasashen larabawa in banda waɗanda aka samu suka ɗan turje kaɗan irin kasashen syria da makamantansu kamar masar suka ce su ba za su mara baya akan wannan yaƙi ba domin sun kasa fahimtar me ake nufi da irhab me ake nufi da terrorism su wane ne terrorist shin abubuwan da bani yahudawan isra'ila suke wa larabawan falastinu wannan ba terrorism ba ne wannan ba ta'addanci ba ne yaya ba a ƙulla ya ƙarsu ba sai dan wani mutum ɗaya ya daki bangon gini guda biyu ya daki wani kwankwason wata ma'aikata ƙwaya ɗaya shi kaɗai ne za a ce ɗan ta'adda kwankwason gini nawa aka daka a bosnia kwankwason mace nawa aka kwantar da ita aka yi zina da ita ta haramun mata aure a ƙasashen algeria da bosnia da kishmir da sauran ƙasashe irin nan najeriya kamar yadda ya faru a nan zangon katar duk waɗannan abubuwa duk ba ta'addanci ba ne shin gwamnan Legas Bola Tinubu da gwamnonin Oshun da Oyo da Ondo da makamantansu waɗannan duk ba 'yan ta'adda ba ne zamani lakot da ya jagoranci aka kashe bayan Allah a wajen shekaru goma zuwa shekara tara zuwa goma wannan ba ɗan ta'adda ba ne ina mutanen kafancan ina rabran bako da ya ja fitinar da aka yi asarar masallatai da cocina da rayuka da shaguna da dukiyoyin da ba wanda ya san su sai Allah Reverend Bako ba dan ta'adda bane ina sayawan Bauchi waɗannan ba 'yan ta'adda bane ina bakaken arnan tudun dutsen Jos da jihar Plateau waɗanda suka tashi suka farma mutanen da basu ci ba basu sha ba duk waɗannan ba 'yan ta'adda bane jama'ar musulmi ba za mu dawo cikin hayyacinmu ba ba za mu dawo da alwala'u wal bara'u a tsakaninmu ba shin me ake nufi da wala'i da bara'i ka bi tafsirin wannan sura insha Allah za ka sha bayani daga harshen da baya ƙarya bari da kuskure harshen Allah maɗaukakin sarki jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko don haka muna masu neman taimako da Allah sai ainihin mu ce suratul anfal suratul anfal babban malamin tafsiri abubakar mahamudu gumi alƙalin shari'ar musulunci ya ce madiniya ita wannan sura a madina aka saukar da ita ina ma'anar an saukar da ita a madina ai an saukar da ita a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake madina ce mazaunin shi ka'ida ko da zan annabi ya fita ya yi tafiya wani wuri aka tarbe shi a wannan wancan garin da ya je ko a waccan hanyar aka saukan mai da wata aya ko wata sura sai a kiraye wannan sura madaniya kamar misali akwai ɓangarori daga cikin ɓangaren suratul ma'ida waɗanda wannan ɓangare ya sauka ne a yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin dawo daga aikin hajji tun bai kusanci madina ba aka saukar mishi da waɗannan ayoyi da makamantansu na daga ciki Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan aya kamar yadda wani bayahude ya tuntubi sayyidina Umar yace akwai wata aya a cikin littafin da a ce ga yahudawa ta sauka sai an ware mata rana ta musamman ane mata ainihin bukunkuna duk shekara Umar ya ce wata aya ce ba Yahuda ya ja wannan aya Umar ya ce ka gani ku na san inda ta sauka na san sa'ad da ta sauka ta sauka ne ainihin ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya gama aikin hajji ya fuskanto zai taho gida kuma ta sauka ma'ana lokacin da ya gama ainihin hawan Arafa ya fuskanto zai taho ainihin cikin Makka ta sauka ne a lokacin da aka yi hawan Arafa ta ranar Juma'a ma'ana a ranar tara ga ainihin wata na Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina ta shiga ainihin cikin hijira ta tara ko kuma ta goma a lokacin ta sauka ma'ana tun da ba annabi ne ya sanya mana ranar biki da zamu yi mata ba ba zamu ba mun san tarihin amma ba zamu yi wannan shine tsari na ainihin sahabbai to kaga anan an sauka wa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan sura ne a garin madina ma'ana yana madina amma a makka aka tarbe shi aka saukar da wannan aya amma sai aka kira ta madaniya saboda mazaunin shi a madina yake to sai malam yace madaniyatun wannan sura ko dai ta zan dukkanta a madina ta sauka au illa wazkur wa iz yamkuru bika ko kuma a ce dukkanta ta sauka a madina magana ta farko kenan ko kuma a ce eh dukkanta a madina ta sauka sai dai ayar da Allah yake cewa wa iz yamkuru bika allazina kafaru ka tuna yayin da kafirai suke makirci suke shan dare suna mikin kashe ka za a yi korarka daga garin za a yi ko ko za a kama ka a ɗaki ne a kulle ka Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullahu kafirai suna ta kulla kullan makirci Allah yana ta warware makircin su wallahu khairul makirina Allah shine gwani wajen lalata makircin masu makirci to malam yace waɗannan ayoyin ainihin al-ayat as-saba waɗannan ayoyi guda bakwai tun daga kan wannan har zuwa ayoyin da suka biyo bayan ta guda bakwai fa makiyatun su kam sun sauka a makkali وهي خمس أو ست أو سبع وسبعون aya wannan ainihin sura an yi saɓani ko dai ta zan tana da ayoyi saba'in da biyar ko saba'in da shida ko kuma saba'in da bakwai wannan ya faru ne gwargwadon yadda ainihin wasu ƙira'o'i suke yadda za a samu wata doguwar aya a wata ƙira'a sai a fasa ta biyu madadin a ce za ta zama aya ta saba'in sai ta zama aya ta saba'in da kuma saba'in da ɗaya shi ya kawo wannan saɓani amma ga shahararriyar riwayar da muke bi ita ce ainihin riwayar hafs daga malamin sha'asim to tana da ainihin wato ayoyi guda saba'in da biyar tana da yawan kalmomi dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da ɗaya yawan haruffa dubu biyar da ɗari biyu da casa'in da hudu Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mala abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta mishi ya ce wa mawdu'u har ra'isi babban abin da wannan sura take karantarwa at-tarbiyatul harbiyya tarbiyya horo na yaƙi kaji ko horo na yaƙi kaga ƙungiyar Usama bin Laden kenan tanzimul qa'ida tanzimul qa'ida dama in baka san ƙungiyar ba za mu zo mu maka tarihin ta wata ran baki ɗaya tanzimul qa'ida ƙungiya ce da Usama bin Laden ya kafa saboda zaluncin Amerika da ya yawa a duniya da ta'addanci bayan ita Amerikan nan a da ta ɗauki Usama bin Laden da shi da abokan shi guda biyu sun zama waɗanda ainihin suke gane mata asirai game da ainihin yakin da ake da afghanistan da rasha ta rinka ba su makamai ta ɗauki usama bin ladin da shi da waɗancan abokai nashi waɗanda sai tarihi ya tarihi wata ran zamu kawo su insha allahu ta'ala ta je ta horar da su horarwa ta musamman akan dabarun yaƙi ta mallaka musu makamai ta danƙa musu kuɗi ta tona musu asiran da ta sani na rasha su kuma suka shiga su ne mata aiki su sune mata aiki ne da nufin su ne mata a idonta amma musulunci suke wa jihadi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau bayan da ainihin rasha ta tabbatar da cewa babu yadda za ta yi da kasar afghanistan sai ta koma tana keta ta harbo makami ta rushe wannan gada kamar gadar kubanni a ce a rushe ta kamar gadar jaba a ce a rushe ta a samu wani tangame man bene a ruguje shi a samu wani gida a rushe makaranta a lalata asibiti a lalata sai ta rinka wannan mugunta da mugunta ta mugunta ta rasa yadda za ta haka suka sa kai suka fita da suka sa kai suka fita suka rasa yadda za su a lokacin sai america take ganin to ai tun da tana da hannu a kan su usama bin laden da sauran masu jihadi a kasar afghanistan to ba wani abu sai kawai yadda take so shi za a afghanistan sai su usama bin laden suka ce ai baki isa ba ai dama haɗin gwiwa ne akan a taru a kayar da wani maki an taru an kayar ke ba uwar gidanmu bace me ya haɗa mu da ke to daga lokacin kuma sai ta waiwayo shikenan aka sa hannu akan to waɗannan fa to jinin su ya halatta su ukun nan to ta samu nasara akan kashe biyu tun da daɗewa ɗaya daga cikinsu ya taɓa zuwa har nan kano 1989 ya yi delivery lecture ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci lecture shi a ainihin makarantar ainihin school for legal studies can in ka kama hanyar BUK za ka tafi tana nan hagu da hanyar in ka da daga BUK tana nan dama da hanyar makarantar da su malam Yusuf Ubaman Daure suke karantarwa a 1989 yau kwatankwacin kamar mu ce shekara goma sha ɗaya kenan ko kuma sha biyu to wannan bawan Allah ƙasa Amerika ta kashe shi sannan na biyun shi ma ta kashe shi na ɗaya ta kashe shi ne wajen bombin motar shi aka makala wa motar shi bom bayan ya taso daga ainihin lacca shi kenan kwa motar ta ainihin tashi bom ɗin ya tashi da shi da 'ya'yan shi na rayuwarsu ta ƙare Allah ya gafarta musu ɗaya kuma ya samu kanshi a halin ya tafi wa'azi a ƙasar ingila rashin lafiya ta turke shi musulmin da suka gayyace shi sai suka kasa gane wannan fa wani mutum ne da an sa ido a kan shi sai kawai suka ɗauke suka kai shi asibitin kafirai ta wannan hanyar shi kenan sai dai gawar shi aka dawo da ita wannan akwai abin tunani game da ainihin musulmi yadda da wani babban mutum bai lafiya sai a je a danka shi ga asibitin kafirai wajibi ai nazari akan wannan to waɗannan guda biyu sai suka ainihin kwanta damu muna fatan Allah ya ba su martaba da daraja ta shahada to guda ɗayan shine ya rage da ya rage din nan to sai ga babu abin da ya kamata tunda hamshakin mai kuɗi ne shi mahaifin shi shike gudanar da sabuwar kwangilar da ake gudanarwa a ƙarƙashin masallacin Ka'aba da kuma masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai san ka taba zuwa umra ko aikin haji duk waɗannan laborori sai dai ka gansu da ƴan koriyar rigar su bayan rigar su an sa bin laden group bin laden group uban usama bin laden hamshakin miloniya ya kwanta ya mutu usama ya ci gado ya kuma mallaki tashi dukiyar wadda yake ana ganin kimanin ta zai kai biliyan dala biliyan arba'in dala biliyan arba'in ba wai naira miliyan ba dala dala biliyan ba miliyan ba dala biliyan arba'in to iya karya wannan mutumin a duniya yana da wahala don haka sai ya kafa kungiya sai ya sa mata tanzimul qa'ida ya kamata ka gane wannan kas yanan ta farauce ka suna rubutawa da kuskure ko da ganganci suna sa qaida alqaida tanzimul qa'ida kalmar qa'ida kuma tana daga cikin ma'anoninta ta larabci wurin horar da sojoji to wata matsara wata ma'aikata ce wurin horar da sojoji horar wannan da ake ana horarwa ne fi sabilillahi a ƙarƙashin ayar da zamu zo mu ji a ƙarƙashin a cikin wannan sura da Allah yake cewa wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ku yi wa kafirai kafirai tattali ku shirya ku kintsa ku mallaki makamai ku iya sai cikin hadisin muslim annabi ya fassara wannan karfin da Allah yake a tattala yace ala innal quwwatar rami ala innal quwwatar rami ala innal quwwatar rami manzo Allah yake ku saurara da kyau jama'a karfi da Allah yake cewa a tattala harbi kowa ya je iya harbi shine suka kafa ainihin kungiya ya kafa kungiya yana ainihin ana horar da jama'a wannan horarwa da ake horarwa ce fi sabilillahi ba a neman koko banka matukar ka samu ka salala daga kasar ku ka tafi ka isa afghanistan kana zuwa aka tabbatar musulmi ne kai ba dan leƙen asiri bane za a rubuta sunanka za a horar da kai sarrafa makami irin na zamani da sarrafa ainihin karikitai na sadarwa telefon ne salula ne gsm ne wane ne saboda duk jihadi ba zai yiwu ba a irin waɗannan zamunan sai da waɗannan abubuwan mun gane wannan da kyau ko to wannan shine babban aikin da suke za a horar da ku aikin yadda ake aikin sojojin sama yadda ake aikin sojojin ƙasa yadda ake tarban kaza yadda ake tarban kaza haka suka gallabi ƙasar rasha a lokacin nan da al'amari ya kai mata ta rasa yadda za ta sai ta rinka turo wasu sojoji waɗanda suke irin waɗanda bahaushe ke cewa aiwa na maye ne ƙwararrun gogaggun sojoji waɗanda za a jeho su a laima wani ɗan jami'ar islamiyya yake faɗi daga cikin 'yan afghanistan ya ce a lokacin in aka in har suka sake soja biyar ko shida suka sauka da wahala musulmi masu jihadi guda ɗari su iya da su saboda ƙwarewarsu ya ce da suka ga cewa waɗannan irin sojoji na ba su wahala sai suka ɗaukan kansu wata ƙa'ida saboda ƙwarewa akan dabarun yaƙi gogewa akan shiri da Allah maɗaukacin sarki ya ce a shirya da zaran jirgi ya zo ya ainihin wato da asuba zai fara jeho waɗannan irin sojojin laima su kuma sai su taɓa bindigunsu ana jeho ka tun daga sama kana kandara sai a warware ka da bindiga ya kifar da kai sai dai gawa ka tafi jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan abu ya firgita mutanen ainihin rasha ya firgita waɗannan ƙwararrun sojoji sai aka samu masu dabara daga cikinsu wani da an sako shi ya ga cewa lallai musulmi sun yi saitin shi da bindiga tun daga sama sai wargaje haka ya saranda in sun ga dama su harbe in sun ga dama su kwantar da shi su zare makaman su je su saka shi ainihin cikin bursunonin yaƙi ko kuma a je a nemi fatawa ta ainihin amirul mu'minina mulla muhammad umar in ya ce a kashe a kashe in ya ce a kulle a kulle in ya ce a saki a saki amirul mu'minina allah ya kara mushi rahma jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to gaskiya al'amari shine ainihin wato malam yake cewa ita wannan sura babban abin da ta zo za ta karanta shine a tarbiyatul harbiya tarbiya ta yaƙi don haka matasa kowa ya dage wallahi ka daina luɓu-luɓu lallai ka zage ka miƙe abin kazar-kazar za ka yi za ka yi ne kamar kana yi ko ba haushe cewa ya ba a bori da sanyin jiki to mu ka cewa muke ba a jihadi da sanyin jiki duk wani luɓu-luɓu da wata yanga da wata tafiya irin ta shehunnai wallahi ta kare wannan lokacin tafiya za ka rinka kana taka ƙasa tana sanin namiji ne ke kanta jama'a mun gane wannan da kyau ko yawwa malam yace nazalat fi ghazwati badrin wannan ainihin sura ta sauka ne a lokacin yakin badar fatabammanat al-kathira min nizam salami don haka surar tana dauke da da dama daga cikin tsari na sulhu tsarin yadda za a yi sulhu in al'amari ya kai al'amari kafirai suka nemi sulhu yaya za a yi za mu ji surar tana ɗauke da wannan to amma daidai ne haka sidda mu mu nemi sulhu ko mu karɓi sharaɗi a ɗazu tashar jazira da ke dauha a ƙasar qatar ta yi hira da ainihin minista na ainihin taliban ministansu na harkokin ƙasashen waje ainihin wato azizur rahman aka ce to yanzu kuna neman ai sulhu ne da ku don a zauna lafiya ku da kafirai ya ce sulhu har abada ba ma nema jihadi har jininmu ya ƙare ya ce wani irin sulhu saddam hussein lokacin da aka ce mishi in ya yarda ga doka da ya ce ya yarda an daina abin da ake mishi ba a daina ba madeline albright tsohuwar ministan harkokin kasashen waje ta bill clinton ta gwamnatin america ta da ita da kanta ta furuci da cewa in sun kuntata mutanen america ai mutanen iraki azaba ce azaba cuta ta kama yaran sai kuma su yi ta aikawa da magunguna waɗanda magungunan kuma na ɗauke da cututtukan da za su ƙarasa waɗannan yaran don haka ta ce a duk shekara sai sun kashe wa iraki dubu arba'in don me don kada iraki ta sami younger generations kar ta sami matasa jama'a mun gane wannan da kyau ko to wani sulhu ne yanzu wata fa'ida saddam hussein ya ci da aka yi sulhu da ya sassauci akan cewa in ainihin wato an daina kaza za a yi kaza ko in yayi kaza za a yi kaza don haka yan taliban suka ce ba sulhu bane ja da baya ga rago ba gudu bane komawa ne a shiri janyewa da 'yan ɗaliban suka yi ba gudu suka yi ba ka san wannan ba kwafsawa aka yi ba aka ci su da yaƙi ficewa suka yi suka zara jikinsu daga garin tsaf suka bar garin waɗancan 'yan iska daga cikin 'yan shi'a da shiyu'iyya 'yan communist da 'yan kulab da karuwai da fasikai sai suka fito suka cika garin suna cewa wai sun ci da yaƙi sun ci da yaƙi da wa aka kara ba a kara da kowa ba sai shi azizur rahman minista na taliban na kasashen waje ce me yasa inda gaske suke cewa sun ci mu da yaƙi me yasa da kafin mu fita daga garin me yasa ba su shigo ba a buga sai da muka fita suka zo shine ci kamar yanzu mu zo wa'azin nan mu ce duk mai neman muƙabala ya zo misali sai da aka tashi fas sai kuma da muka je za mu yi kin mota wai ga ka ka zo me yasa baka zo nan ba san da aka ce ka zo jama'a kun gane wannan da kyau kwatankwacin abin da ya faru kenan shi yasa ka ɗauki wannan abin da ya faru ja da baya ne ga rago ba tsoro ba ne ba gudu ba ne komawa ne ai shiri ka taba ganin rago ya ja da baya gudu a'a zai koma ne ya je ya hado karfin shi a kirji da kaho da ka yadda ya zo ya duka ɗaya sai ya sumar to insha Allah haka za a yi wa America da ikon Allah don haka sai malam yake cewa wannan ainihin sura ta tattaro ka'idoji da yawa daga cikin tsare-tsaren sulhu wal harb da kuma tsarin yaƙi yaya ake yaƙi ba zubar gada ake ba ka je ka ga su 'yan ɗaliban yadda suke yi ni na yi hira a 1997 da wani ɗan ɗaliban daga cikin ɗaliban jami'ar islamiyya a cikin ainihin jami'ar islamiyya muna hira da shi ya ce in suka yi sahu sahu kamar yadda Allah ya ce kun gani kaga ashe da tsari ake inna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son muminan da in za su yaƙi suke sahu sahu kamar shiryayyun gine-gine ya ce in suka yi sahu suka yi sahu suka yi sahu sai amirul jaish kwamandan yaƙi sai ya ɗaga hannu a karanta alkur'ani a yi addu'a a roƙi Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sanda aka je za a yi ghazwatu badr yaƙin badar da aka je za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba da mayafin shi ya ɗaga hannu yana roƙon Allah ya ce ya Allah ga su sun fito za su kare addininka ya Allah ka taimake su ka agaza musu ba su da ƙarfi in ba naka ba ba su da makami in ba a wurinka ba ba su san wani ba sai kai Allah in ka bari aka kashe su har abada ba za a sake bauta maka ba a duniya Allah ka taimake su annabi yayi addu'a yayi addu'a har mayafin shi ya faɗi as-siddiqul akbar abubakar as-siddiq ya zo ya mai da mayafin yace ya manzon Allah ko talakan gari yayi wannan addu'a ta isa balle kai a fara yaki jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to haka al'amarin ne ya kasance wannan sura tana dauke da irin waɗannan tsare-tsare sannan wa nizamil ghanaim da kuma tsarin ganima in aka ci America da yaki suwa za a ba White House dan tagon suwa za ta rike yadda za a kasarta ganima musulunci biya zo da nan insha Allah ta'ala eh wal asra da kuma yadda za a ainihin tsara ribatattun yaƙi in an kama suwa ne da suwa ne da suwa ne an kama su sun zama ainihin bayin musulmi ya za a kasabta su an so a sake su za a sake su an so a aza musu fansa za a aza musu an so a mai da su bayi za a iya mai da su bayi a ɗauko George Bush a dawo da shi Liberia ko Sierra Leone duk wannan kaɗan ne cikin aikin Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz wa nizamil mu'ahadat da kuma tsari na ainihin alkawari tsakanin musulmi da kafirai sura tana ɗauke da yaya ake zama a yarjejeniya ba irin munafukan yarjejeniyar da Saudiya take cewa wai ta yi da America ba aka je taro na sarakunan ƙasashen Larabawa akan makomar Falastinu Sarki Abdullahi wanda yake shine mai jiran gado shine wakilin Fahad a wurin dan Fahad ya tashi aiki mutuwa ake jira kawai yayi ba shi da wani abin nan shi Abdullahi ya je jawabin da zai buɗe baki yayi sai ya ce gaskiyar al'amari Amerika sanannen abu ne gare mu mun kulla alkawari na zaman lafiya da taimakawa juna tsakaninmu da ita kuma gaskiyar al'amari mun san cewa tana taimakawa Yahudawa suna yakar 'yan uwanmu a Falasɗin amma mu a matsayinmu na musulmi ba za mu iya warware alkawari kamar yadda ita ta warware ta yaƙi ‘yan uwanmu mu kuma mu yaƙe ta ba don haka mu iya makomanmu kenan sai dai da ni da madadin ƙasata ina cewa marayun da aka kashe iyayensu a falastin za mu rinka ba da gudunmawa wannan shine jawabin da sarkin gargajiya abdullahi yayi na saudiya to abin takaici shine inda a ce ana komawa ana gwada yadda rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama take da ba a samu wani sarki mai da'awar wai shi sarkin kasar saudiya ne yayi irin wannan magana domin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alkawarin zaman lafiya da dukkanin mutanen madina lokacin da ya dawo madina ya kira general meeting ya ce tsakanin mu da ku muna da tarayya da garin nan duk wani bala'i in ya afko ma garin su yi kokari mu tunkuɗe kowa ya je ya ci gaba da zama in ba yahude ne ba yahude in musulmi ne musulmi in kirista kirista in ba ma guje ba ma guje aka sa hannu kowa ya yarda da wannan amma lokacin da aka zo ghazwatul ahzab yayin da kafiran duniya suka hada karfi da karfe suka zo suka kewaye madina za su yaƙe ta abin takaici sai aka samu da dama daga cikin ainihin wato kafiran yahudawa sun fita waje sun je sun mara baya na daga cikin su akwai banu quraiza banu quraiza din nan anguwa suke da ita hamshakiyar anguwa wadda hatta kai tana da ganuwa a cikin garin madina amma sai suka fita suka haɗa kai da sauran kafiran duniya suka warware alkawarin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da Allah cikin ikon shi ya kori waɗannan kafirai da iska da tsoratarwa da razanarwa kamar yadda Allah ya wa kanshi kirari yace wa kafallahu almu'minina alqital Allah shi ya isar wa mu'mine game da wannan yaki bayan da suka watse annabi ya zo har ya aje makaman shi sai mala'ika jibril yace har ku kun aje makaman ku ne annabi yace kwarai da gaske yace mu kan ba mu aje ba annabi yace akwai sauran yaki ina kuma me kake nufi sai yace banu quraiza sun karya alkawari dan haka aje a ritsa su aka je aka yi attacking din su banu quraiza under attack aka je aka ritsa su bayan kwana goma sha bakwai ba fita ba shiga cefananka masararka saman bitanka ko komai ya gama karewa sai aka fara shawara to yanzu ya za a yi da wannan mutum da ya zo zai ci amanan mu zai karya alkawari kun ga haka kafirai suke sun fa manta sun manta albadiu azlam Allah ya ce wa hum bada'ukum awwala marra su fa suka fara tsogalar ku su suka fara karya alkawari amma sun manta sai wani ya ce to ina da aboki wanda ya musulunta bari in lallaba in je in tambaye shi wannan ba yahudi ya sadado ya zo ya samu wani sahabi ya ce mutumin naka kwana goma sha bakwai ya ritsa mu ba shiga ba fita mun shiga halin kunci da damuwa me kake gaze mana yake samari akwai iya kwatance nan da nan sai ya haka kawai ya ce yanka ya sa hannun shi awo ya ce yanka ku za'a bayan lokaci ku annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa suka fito annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da sahabi sa'ad ibn mu'adh wanda malami ne cikin yahudawa kafin ya musulunta an ji mishi rauni a wajen yakin nan na ahzab annabi ya ce aje a zo da shi aka je aka zo da shi aka to da shi akan raƙumi annabi ya ce da su kumu ila sayyidikum ku tashi ku sauke mai gidanku suka tashi suka sauke shi aka zaunar da shi annabi ya ce mishi waɗannan kaga yan uwanka ne kai ka san alkawarin da muka yi da su na zaman lafiya kuma kana da labarin yadda suka ci wannan al'amana alkawari Allah ya yarda da duk hukuncin da kai a kansu me kake gani ya ce ya manzan Allah a yi faretin maza gaba ɗaya a ɗaga ainihin wato wuyan kowa duk wanda aka ga haɓa shi da gashi ya balaga to a yanka shi duk wanda aka ga haɓa shi taɗai taɗai bai balaga ba to ya zama ganiman musulmi manzo Allah yake kai hukunci yayi daidai da hukuncin Allah yana saman al'arshi haka aka yi sahunsu aka kwantar da su aka yanke duk wani balagagge sahabin da ke bamu labari ya ce Allah ya so ni nima an ɗaga haɓata ban balaga ba da tuni nima na wuce ma'ana shi ga ne ba jiyau ba ne to ya jama'ar musulmi kun ji waɗanda suka karya alkawari haka ake musu amerika ta karya alkawari da ita da ingila ta je ta kwaso tsirarin yahuda wannan waɗanda sarkin shugaban ƙasar ainihin jamus ta wancan lokaci hitler ya ce babu shakka jinin bai yahuda ya halatta domin duniya na zaune lafiya ba a san ta da zaune tsaye ba ba a san ta'addanci ba ba a san fashi da makami da rana tsaka ba ba a san sata jirgin sama ba ba a san sata daga banki da rana tsaka ba ba yahude ya kawo wannan yace don haka duk inda aka ga ba yahude jariri ne ko mace tsoho ko saurayi kawai a kashe shi don haka aka rinka musu yaƙi lo kafa dutse ne albarka aka zo da wani dutse wanda karnukan duniya sun gama fitsari akan shi amma akan kafa wannan dutsen ne wajen shekara hamsin yau ake ta kashe bayin Allah ku duba wannan cin amanar da Amerika ta yi in ma har akwai amana da mu'ahada da alkawari da yarjejeniyar zaman lafiya da Saudi Arabia shin ita ta warware ko bata warware ba ta warware mutanen da aka kawo su suna da tsiraici suna fama da yunwa suna fama da cututtuka marayu galabaitattu wulakantattu suka samu gidaje kyawawa fiye da yan gari suka samu tankokin yaƙi fiye da yan gari suka samu makaman yaƙi fiye da mazauna garin wace ce ke basu Amerika a jikin tankokin sai kaga ana rubuta USA zahiri cewa ita ke basu a jikin bindigogin su USA United States of America ita take basu duk wannan ya bayyana amma sai ga sarkin kasar Saudiya yana cewa su ba za su iya taimakawa waɗannan matasa ba don haka sai dai su taimaki marayun da aka kashe iyayensu to ai ba a gama kashe iyayen ba a yau ma an kashe in ka ya za ka ka tsaye da kashewa ake magana ba ana magana ne akan yadda za a taimaka marayun ba don marayun ba su kare ba sarki abdullahi na kasar yaman ya miƙe ya ce to yanzu in ba mu iya taimaka musu da makami wata hanya za mu bi mu iya taimaka musu mu rinka zuwa da dutse tifa tifa muna juye musu nan ma aka ba shi amsa wannan ma ba za ta yi ba in muka yi haka mun ci amana ƙawayenmu da ke taimaka musu su suna taimaka nasu amma ku ku taimaka nasu to haka al'amarin nan ya faru abin kunya ya bayyana a tsakaninmu me yasa saboda suna nan a ka'idar da shugaban su ya aza su akai shine fir'auna wanda Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum fir'auna ya samu ɗaukaka a bayan ƙasa don haka sai ya rinka raba kan mutane ya rinka raba kan al'umma ya rinka yanka kansu yana bi yana raunatar da su ɗaya bayan ɗaya a yau abin da suka yi mana kenan divide and rule ka raba kan mutane sai ka mallake su ɗaya bayan ɗaya abin da suka yi kenan to ya jama'ar musulmi wannan sura tana ɗauke da tsarin yaya ake alkawarin zaman lafiya da kafirai ba wai kawai dukkan wani rumurumu da aka yi murumuru shikenan sai a ce ai kafiran amana ne ai kafiran zaman lafiya malam bakar muhammadu gumi kwararren malamin fiqh ne tafsirin shi ne muke bi zai bi irin waɗannan ayoyi zai rinka fitan mana da ka'idojin fiqh sharuɗan da ake shirya ainihin yarjejeniya tsakanin musulmi da kafirai ka'idoji tsakanin ƙasa da ƙasa insha Allahu ta'ala malam yace wal mawafiq da kuma yadda za a iya kulla alƙawari wa nizamin nasri da kuma yadda za a tsara yaƙi yadda zai kai ga nasara walhazima da kuma yadda za a tsara yaƙi yadda zai kai ga rugurguza kafirai wa wajibatil mujahidin wannan sura za ta karantar da mu abubuwan da suke wajibai ne akan duk wanda zai jihadi fil idadi a wajen tattali wal idadi da wajen shiryawa akwai bambanci tsakanin tattali da shiryawa al idadu wal idad ma'ana al idad tattalin makamai ku tattali makamai kamar yadda Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم wannan ainihin tattalin da Allah maɗaukacin sarki yake magana ba wai tattalin makaman ba kawai in mun tattali makaman ba mu iya sarrafa su ba ya zamu yan uwanmu yan Afghanistan abin da suka yi da farko kenan ba su iya sarrafa makaman ba in suka je suka roki Allah Allah ya amsa musu sai su karkashe mutanen Rasha amma makaman sai su rasa yadda za su yi da su don haka da su bar makaman rasha ta turo wasu sojojin su kwace su su je su ainihin yi amfani da su sai su cinna musu wuta su kona to ana nan da haka fa dan in al'amari yayi al'amari wani lokacin da karfi da yaji kai ma sai ka iya abu da haka suka iya wasu abubuwa jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko saboda haka musulunci duk yana umarni da wannan duk kuma zaka ji sharhin waɗannan a cikin wannan sura insha Allah thumma tarkil amri ba'da zalika lillahi wa man nasru illa min indillahi sannan duk bayan waɗannan tsare-tsare in aka yi su sai kuma al'amari a bashi ga Allah domin nasara a wurin Allah take duk shirinka duk iyawarka duk kwarewarka duk kasancewanka zama intelligent kowane ne ka san ba ka ba hazaƙarka da basirarka aikin sojan musulunci za ta baka nasara ba wa man nasru illa min indillahi nasara daga wurin Allah take ka ji bambancin muminai da kafirai kenan malam yace nazalat ba'da an tammat ghazwatu badr al-kubra allati farraqat bayna al-haqqi wal batil wannan sura ta sauka ne bayan da aka yi yakin badar al-kubra sai mun je can cikin sura insha Allah ta'ala za mu zo da tafsili bayani dangane da yakin badar an yakin badar guda biyu akwai as-sughra akwai al-kubra to bayan da aka yi ita yakin badar din al-kubra babban yakin badar wanda shine na ƙarshe a inda annabi ya kama manyan kafirai guda saba'in ya kashe su ya kama saba'in ya ɗaure to wannan yakin bayan da aka gama shi an karya ƙashin bayan addinin kafirci to sai wannan sura ta sauka wadda ita wannan sura ita ce ta zo ta rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya wa bainal islami wal kufri kuma wannan sura ita ta rarrabe tsakanin musulunci da kafirci wa ja'alat al islam dawlatan mustaqilla sai wannan sura da saukatta bayan gwamnatin musulunci ta samu ta karya kafirci sai gwamnatin musulunci ta kafi wadda take tsaye da kafafuwanta mai cin gashin kanta bata jingina jikin kowa ba a duniya laha kayanuha ta samu kasantuwarta da kanta ta tsayu da digadiganta wa nizamuha tana da tsarin ta tsari nata na gashin kanta wa sultatuha kuma tana da ikon kanta ba irin gwamnatin munafukai gwamnatin yan iska da wai ake cewa wai an kafa wai afghanistan yan iska gwamnatin karuwai masu yawo da jambaki da ƙonannen kai suna yawo akan takalmi na iskanci suna rangwada suna aske gemu wai ana cewa wai an kafa gwamnati gwamnatin da laisa laha sultatuha ba ta da cin gashin kanta sai abin da america ta ce to kuma bayan kwana biyun america ta ce ga yadda ake so in aka ce a'a sai kuma ta rikice musu sai ka ji su ma sun abin nan sun sake rikicewa shi yasa in zaka dogara ga Allah ka dogara ga Allah kafiri ba abokin kulla alkawari bane wanda cewa za a yi kaza a yi kaza daga baya sai ya dauka ai shine mai gidanka shine abin da yake wahalar da al'umma shi yasa mu yi shiri irin namu kuma mu tsaya tare da zamanin mu shi yasa ɗalibai a je ana karatun ilimin da za a kai ga irin wannan bayo kaza bayo kaza bayo kaza wannan shiga DUK wannan shiga technology wannan shiga kaza ku je ku kware akan waɗannan abubuwa saboda yaƙi sai ya faru a duniyan nan ba kuma yaƙi na ƙabilanci ba yaƙin addini yaƙi tsakanin kafirci da musulunci yaƙi tsakanin amirul mu'minin da jama'a shi da kuma George Bush amirul kafirina da tashi jama'a ina fatan mun gane to shine sai malam yake cewa wa wa sulfatuha sai gwamnatin musulunci ta samu a lokacin tana da nata ikon mimma yukhalifu anzimatal alami qablaha wanda wannan tsarin mulkin da musulunci ke tafiya a kai gwamnatin da ta samu a zamanin annabi sai zan tana da tsarin da ya saba ma duk wata gwamnati wadda ba irin ta ba wadda ta gabace ta au ba'a da haka ya saba ma tsarin duk wata gwamnati wadda ya zo a bayan ta matukar ba irin ta ba haka ake so jama'a musulunci ko ka yi shi ko ka bar shi amma kaka tsaya munafunci waɗanda muka fara karatun sharhu sunna da su a can masallacin mu na juma'a aljami'u salaf aikin farko da na fara kawo tarihin mai littafin da tarihin kasar su kasar afghanistan ko gefen kasar turkistan shi al-imamu muhyi sunna al-hafiz al-baghawi sai da na ce an waye gari duk duniya ba inda ake bin tsantsar shari'ar musulunci in ba wannan ƙasa ta afghanistan ba kuma haka abin yake tsantsar shari'ar musulunci shari'ar alkur'ani da hadisi haka ɗazu ministan su na ƙasashen waje ya faɗi ya ce waɗannan yan naban alliance da suka zo a tahalufu shimali inda da gaske musulunci suke so ya ce inda za su yi aiki da alkur'ani da sunna ya ce wallahi za mu zo mu mara musu baya mu ba mulki muke so ba amma mu ba za mu bar afghanistan ta zauna lafiyar da za a ce tana zaune ba a ƙarƙashin ƙur'ani da sunna ba ya ce lokacin aka fara yaƙi Allah ya taimake mu to jama'ar musulmi kun ji abin da babban malami ashekul qadi abubakar mahmudu gumi ya faɗi Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi mu ɗan ratse kaɗan mu ji kuma abin da wani babban malami shi kuma ya faɗi al'allamatu sabuni a cikin nashi tafsirin shi ko cewa yi suratul anfali madniya wa ayatuha khamsun wa sab'una shi ma yace ayoyinta saba'in da biyar ne baina ya dai sura ga shimfiɗa kar ka manta duk tafsirin da muke ta iya yiwa da yau da tafsirin gaba duk zaka ji ba a ja aya ɗaya ba har yanzu introduction ake wa tafsirin da ke da take jihadi fa ba tatsuniyar baka bace duk shimfiɗa ake anan malam ya ce ga ainihin shimfiɗa suratul anfal ihda suwaril madaniyya allati uniyat bi janibi tashri' wannan sura ta ainihin al-anfal tana daga cikin surorin da ainihin suka sauka a madina wadda ta ba da muhimmanci game da harkokin kafa shari'o'i saboda an zo an zauna a madina hankalin musulmi ya fara kwanciya don haka suna buƙatar su san mecece shari'ar Allah game da kaza mecece shari'ar Allah game da kaza wa bi khassati ma ya ta'allaqu bil ghazawati wal jihad fi sabilillah musamman shari'o'in da ke da alaka da yaƙe-yaƙe da jihadi wajen tada addinin Allah faqad alajat ba'd an-nawahi al-harbiyya allati za'arat aqaba ba'd al-ghazawat ghazawat ya ce wannan sura ta zo ta tattauna wasu matsalolin yaƙi waɗanda suka faru a bayan ainihin wasu yaƙoƙi na musulunci kamar yaƙin badar da makamantansu wata zammanat kasiran minat tashri'at harbiya don haka wannan sura tana ɗauke da da yawa daga cikin shari'o'i na yaƙi ya ake yaƙi ya ake jihadi ya ake kifar da gwamnatin kafirai a kafa gwamnatin musulunci ya ake korar sarakunan gargajiya a kawo amirul mu'minina yaya ake rusa gurguzun ainihin kwaminisanci a kawo addinin musulunci yaya za a yi a kori yan siyasa yan demokuraɗiyya a kafa tsantsar shari'a ba mai harshe uku ba duk wannan sura tana da wannan tsarin insha Allah ta'ala yace wal irshadatul ilahiyya sannan kuma ita wannan ainihin wato sura tana ɗauke da wal irshadatul ilahiyya da shiryarwa ta Allah maɗaukakin sarki allati yajibu alal mu'minina tiba'uha shiryarwa da wajibi ne mu'mine su bi fi qitalihim li a'da'illahi in aka zo yaƙar maƙiyan Allah ba kawai yaƙar su za ku je ku ne ba da ladabi ba ba da tsari ba dole akwai tsarin da Allah maɗaukakin sarki yake shi yasa babu mamaki a cikin tafsirin nan namu wata ran sai ta kai ta kai ta komo sai mun zo da muktasar khalil fiqhun malikiya wanda shi ne littafi mafi bayanai dalla-dalla bayanai masu gamsarwa daga cikin fuqaha'un nan na malikiyar Najeriya ko yammacin Afirka wanda ya tattauna akan ladubban jihadi tsarin jihadi to wannan ainihin sura ta zo tana nuna mana irin shiryarwar da Allah ya mana da nasihohi da jan kunne da Allah yake mana wajen tsarin da zamu bi mun zo yakar makiyan mu wa tanawalat janibas salami wal harbi sannan surar ta tattabo ainihin matsaloli na sulhu da yaƙe-yaƙe wa ahkamal asri wal ghana'i ta tattabo hukunce-hukuncen kamammun ribatattun yaƙi da kuma ganima in an tara ganima ƙona ta za a yi rabawa za a yi raba daidai za a yi suwa na sun fi ko kwayaya duk sura za ta bayyana mana insha Allah malam yace nazalat hadhihi suratul karima fi aqabi ghazwati badr wannan sura mai girma ta sauka ne a ƙarshe-ƙarshen sa'ad da aka kammala yaƙin badar التي كانت فاتحة الغزوات في تاريخ الإسلام المجيد wadda ita wannan ainihin wannan yaƙi na badar yaƙi ne wanda yake ya ainihin zama mabuɗin alheri game da yaƙoƙin da suka afku a cikin tarihin musulunci wa bidayatul nasr li jundir rahmani hatta samaha ba'd sahaba suratu badr wannan ainihin sura sai ta zama ita ce farko farkon bushara da nasarar da muminai suka ainihin samu wannan nasara ta tabbata ga ainihin tawagar Allah mai rahama har sai da ya kai wasu sahabbai fama in suka tashi ba su ce mata suratul anfal sai dai su ce mata suratu badr surar badar saboda tana da alaka da yakin badar li'annaha tanawalat ahdath hadhihi al-mawqi'a bi ishabi saboda wannan ainihin sura ta tattauna matukar tattaunawa game da al'amarin wannan yaki wa rasamatil khuttata tafsiliya lil sannan wannan sura ita ce ta shata dangar yaki kafirai suna hagu mu kuma muna dama kafirai suna yamma mu muna gabas to wannan sura ita ta zo ta raba wannan sahu wa bayyanat ma yanbaghi an yakuna alaihi almuslimu min albutula sannan ita wannan sura ita ce surar da ta zo ta bayyana yadda ya kamata musulmi ya zama wajen sadaukantaka kakka zama rago kakka zama cima kwance kakka zama baka da shiri kakka zama baka da kan gado kana da surutu kar ka zo a zai filin yaƙi ka ga kafirai dan sun ɗago wani ƙaton makami kai kuma kana rike da f ka ruga da gudu duk wannan sura sai da ta kawo yadda za a yi ka zama jarumi wa shahama yadda za ka zama mai kwarjini yadda in kafirai suka ganka sai gaban su ya faɗi ai shayi wani arne ya je zai sha a wani shago ya ga Usama bin Laden ya yi haka din nan da hoto ya miƙe hannun shi ya tsannan haka sai ya fasa sha ya fita to haka ake so wata siffa za ka bayyana da ita ya zanga gemu ga naɗi ga ilimi ga jihadi ga barazana amma ka kwakula gemu ya zama kamar fitowar watan da ba a gan shi ba a Najeriya to ina magana al'amari ya zama matsala shi yasa sai an bar gemu matasa a bar gemu ai karkace ai mun je neman aure za a yanzu an gane gemu ba tsufa bane dukkan mu nan ba wanda ake gani tsoho amma ga mu da gemu kamar dattawa shi yasa da ne can ake ganin wanda ya sa wando tu mazagi tsoho ne wanda ya bar gemu tsoho ne amma yanzu an san birnan cewa ne ma ka bar gemu jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya taimake mu wal mawqufu fi wajhi al batili bi kulli shaja'atin wa jur'atin wa hazmin wa samudin yace sannan wannan sura ta zo ta bayyana yadda ya kamata musulmi ya tsaya yayi tsayin daka yayi kememe ya tinkari ainihin ƙarya ya tinkari barna yace sai ya ga bayan ta'addanci wa min al ma'lumi min tarikh al ghazawat allati khabaha al muslimuna sanannan abu ne a cikin tarihin yaƙe-yaƙen da musulmi suka kutsa anna gazwata badrin kanat fi ramadan yakin badar an yi shi a watan ramadan ne a watan azumi aka yakin badar min sanati thaniya lil hijra bayan shekara ta biyu bayan hijira da shekara biyu aka yakin badar wa kanat hiya al jawlatul ula min jawlatil haqqi ma al batil wannan yaki na badar shine tsantsar karan farko da aka yi tsakanin gaskiya da ƙarya wa raddil baghi wa tughyan shine yakin da aka yi wajen maganin ta'addanci da kuma zalunci وإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان wannan yaƙi na badar shine yaƙin da ta hanyar shi ne aka kwato mutanen da suke mazaje ne ga sunan sun gaza suna son su hijira sun kasa suna son su gudu su zama ainihin wato mutanen da suke gudun hijira daga ƙasashensu an ritsa su ga mata ga yara ƙanana don Allah ka rinka duban abin da ke faruwa a Falastin sai ka ga mace ta fito tana kuka tana cewa wanne irin ta'addanci ake yaƙi da shi a duniya muna kwance kawai muka ji makamai sun rugurgu da gidajenmu an kashe ƴaƴa an kashe mazaje duk wannan ba ta'addanci bane jama'a a'a saboda kawai mu musulmi ba za mu tsaya mu wa kanmu adalci ba mu so junanmu wai za a ce eh ai Usama bin Laden ba wahabiye ne mu ma nan wahabiyawa ne kuma a'udhu billahi da kai in kai ma baka zama ba wahabiye ba domin in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirru bi annani wahabi kai ka san ba wahabiye kai ka san wahabu waye wahabu Allah mai yawan baiwa sai aka ce kai nashi ne kai kuma kace kai ba nashi bane sai kafirai su ɗauki suna mai kyau sai su mai da shi mummuna sai su rinka zagin mu a CNN a BBC World Report a ina ne sai kuma mu zo muna kyamar kalmar yanzu kamar kalma ainihin fanatic kamar kalmar fundamentalist duk waɗannan kalmomi gaskiya ne we are fundamentalist and we are really fanatics gaskiyar al'amari ne amma what is fanatism what is the real definition of fanatism what is fundamentalist what are the main fundamentals of islam rukunan musulunci menene rukunan musulunci kalmar shahada sallah azumi zakka hajji these are the five fundamentals of islam waɗannan su ne jirakun musulunci sai aka ce you are fundamental you are fundamentalist kai ɗan bin waɗannan ne tsantsa zagin ka akai ba zagin ka akai ba fanatism menene fanatism ɗan primary in ka ce a d c zai yadda zai ce ka rikita abcd ko primary one yake sai ce sai dai a ce abcd a ke gaba b ke biya baya juyin duniya ba zai fahimce ka ba in ka dawo da d ya zama nan batu haka ne dan primary ma ashe fanatic ne don menene fanatism din shine katewa akan abin da iya gaskiyar ka kake gani 1 plus 1 2 sai america ta ce a'a a ce 3 in ba a ce 3 ba to mun zama fanatics mun yadda we are fanatics su are they not fanatics in their own religion and ideas su ba su da kafewa akan ra'ayinsu dan an ce mana fundamentally gaskiya we are but we are not terrorists but bush is the most terrorist in the entire world Allah ya shiryar da mu to shine ainihin dai babban malami sabuni mai tafsiri yake cewa al'amarin fa al'amari ne fa allazina qa'ada bihim ad-da'fu fi makkah muminan nan masu rauni wanda rauni da gazawa ya zaunar da su a makka to wannan sura tana nuna yaya aka yi aka je aka kwato su haka yanzu muminan nan na falastin haka muminan nan na ainihin kasashen algeria haka sauran muminai a ko'ina a kasashen duniya wallahi sai an tsai da jihadi duk da amurka wa rosiya wa birtaniya wa gairihim min biladil kufri والضلال والزندقة والله sai an tsaye da jihadi a kansu tukuna sannan za a je a kwato waɗannan mutane masu rauni waɗanda yau ba su da yadda za su ka je ƙasar Kosovo lokacin da ake yaƙi sai dai kaga mata sun ɗaga hannu kawai sun jeri suna addu'a an kashe mazajen su suna jiran su kuma za a zo yau a dubi wance budurwa ce wance kyakkyawa ce a je a kwashe su a je ana zinace zinace da su yanzu da dama suna nan suna da ainihin ƴaƴa waɗanda an kashe iyayensu an kashe mazajen su su kuma kafirai sun kama su sun je sun musu cikkunan shege sun zo sun haihu matan musulmi ka kaddara wannan abin ya faru ga yarka kai dottijo ko matarka kai wani zaka ji daɗi a kashe ka arne irin bakin arnan zangon ka ta maciyin kare da alade mashayin burkutu kuda na je a ce kama matarka ya kwantar da ita a ɗakin shi ya ɗauki azzakarin shi kazami ya saka cikin farjinta har sai mata ciki ta haifi ɗa bayan ya kashe ka abin da aka yi musulmin kosovo kenan fa da bosna duk waɗannan abubuwa ba zai tada hankalinmu ba a sai a dubi musulmin ƙasa kaza da ake wulakanta su wai in an ga mu nan ahlus sunna ne sai a ce ai waɗannan musulmin yan ɗariƙa ne wai dan kan mu ji zafin abin da ake musu ba yan ɗariƙa ba ko tijjanawa ne muna nan tare da su akan wannan siyasar duniya wannan kuma ba asuna bainana yana nan kwarai da gaske amma ba za wallahi ba za mu taba sallama wani musulmi a zo a yi mana dabara a ce Saddam Hussein dan mandiri ne ko shata ne uban shi wajen kiɗa wallahi muna tare da shi dai da America zai faɗa Allah ya kiyaye shine sai yake cewa wa akhadhu fi bara'ati ila Allah sai waɗannan irin muminai suka koma suna kankan da kai ga Allah an yukhrijahum min alqaryati adh-dhalimi ahliha haka suka zauna a makka din nan suna roƙon Allah Allah ka fishe mu daga wannan ƙasa waɗanda masu mulkin ta azzalumai ne wa qad istajaba Allahu bara'atahum sai Allah madaukakin sarki ya amsa wannan addu'a da kankan da kai da roƙon shi da suka yi fa hayya alahum dhurufa tilka ghazwa sai Allah ya tsara yadda aka bi aka yi wannan yaƙi wannan yaƙi ne fa ba a shirya shi ba fa ba wai shiryawa aka yi ranar kaza ga watan kaza za mu zo a yaƙi da ku ba kafirai a'a annabi na zaune kawai sai ya samu labari ai ga ainihin su abu su siya na can kafiran makka sun je sun yo kasuwanci sun ciyo riba za su je su sai makamai su yi shirin su yaƙe mu sai annabi ya ce hanya kaza suka biyo eh to a je hanya kaza a je a shawo kansu a tare su shine Allah ya ce kun ga an haɗu ne ba akan alkawari ba shi yasa duk wanda bai je yaƙin ba sai ya zan zargi bai tsanani akan shi ba don me zuwa za a kwankwasa gidanka kaiwa na eh mu je ina a ce jihadi za su bush can za su wuce ta bypass a jiya tare su misali kaga mewa baka shirya ba wani bai karin kumallo ba wani ba silifa kafa shi sahabban nan biyayya kadai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kafiran sun ninka su sannan ku sani tun da ake yakin musulunci ba a taba yakin musulunci da ya nuna cewa musulmi sun fi kafirai yawa ba ba a taba yakin musuluncin da ke nuna cewa musulmi suna da makamin da ya kai yawan na kafirai ba yadda kaga ake a yanzu mu da bindiga da duwatsu su kuma da tankokin yaƙi haka dama ake yaƙi aka je lokacin aka tarbe su aka buge na bugewa aka kashe na kashewa aka ɗaura na ɗaurewa aka je aka jawo su aka zo da su cikin ƙasƙanci da wulaƙanci wannan ba gagararre bane akan Allah ya mana amma wallahi sai mun bi ta farkin waɗancan sahabban wajen imani wajen aƙida wajen tarbiyya wajen ɗabi'u wajen mu'amala wajen son junanmu da kuma ƙin kafirai zai yiwuwa abubuwa guda biyu masu karo da juna su haɗa a zuciya kana son america kana son kuma yan uwanka musulmi ba zai taɓa yiwuwa ba kana nuna wilaya kana nuna ƙauna da jibinta ga yan uwanka muminai kuma kana nuna america haka a'a ba yadda za a yi dole sai dai ɗaya ta zauna a zuciyarka matukar ba haka ba ku to ka zama munafiki anta munafiqun khalis tsantsar munafiki ne kai baki sitik ka san wannan Allah ya kiyaye malam alƙalamin shi bai bushe ba sai ya ce allati tamma fiha an-nasru lil mu'minina ala qillatin fi adadihi wanda wannan yaƙi na badar da aka je sai nasara ta tabbata ga mu'mine duk da karancin su wa ba'afin fi udadihim da kuma ainihin raunin su a wajen tattali kamar yadda na faɗi wa ala adami tahayyu'ihim lil qital duk da cewa ba su shirya ba amma sai Allah ya ba su nasara saboda me saboda imani da manzon Allah da suka yi sallallahu alaihi wasallam وبها عرف أنصار وبها عرف أنصار الباطل daga nan ne waɗanda ke mara wa ɓarna baya suka san annahu mahama tsala amaduhu duk yadda ƙarya ta tsanani duk yadda ƙarya ta daɗe a duniya duk irin haɓakar da ta yi wa ƙauyat shaukatuhu duk yadda ƙarya ta samu ƙarfin makamai wamtar da sultanuhu duk yadda ƙarya mulkin ta ya ƙarfi a duniya فلا بد له من يوم يخر فيه صريعا امام جلال الحق وقوه الايمان babu makawa sai an samu wata rana wadda ita wannan ƙarya za ta tarwatse a gaban girma na gaskiya da kuma ƙarfin imani tun daga ran a ce kafirai saba'in aka kama aka kashe saba'in aka wulakanta su tun daga wannan rana babu shakka tun daga ran nan kafirai suka rena kansu suka tabbatar da cewa duk ma inda wata gwamnati ta kafirci ta kai ta komo to babu shakka sai mumine sun kifar da ita shi yasa za ka zo kai tambaya ka ce why afghanistan me yasa ne sai afghanistan ingila ta yi kokarin ta ci afghanistan da yaƙi ta kasa ta ja da baya rasha ta yi kokari ta gaza ta ja da baya ga amerika yanzu ta kafa kahon zuka in ba kuma ta ba watanni kamar uku da suka wuce ko hudu na taɓa yin wata magana da na ce ƙasar iran sun haɗa kai da amerika a sirrance suna son za su karya gwamnatin ƙasar taliban ta afghanistan shine abin da yake faruwa a yanzu na baro yanzu a gida suna ainihin shiri aksar min ra'ayi a tashar jazira da akwai wani ɗan shi'a a wurin wanda abin da yake cewa kenan yake cewa a dan me za a ce ainihin ainihin a yaƙi amerika bayan ainihin allah maɗaukacin sarki ya nuna ainihin illa ala qaumin bainakum wa bainahum nisa yace bayan akwai alkawari a tsakaninmu da su dan me za a yaƙe su shirin aksaru min ra'ayi za su maimaita shi a gobe insha Allah ta'ala ya jama'ar musulmi ku duba irin wannan lalace mu a yau da za a ce an rufa wa ƙasar Iran wallahi ba za mu mara baya ba saboda mu mun san fitinar da ke tsakanin mu ce amma in aka ce an dirama ƙasar Iran gobe kuma sai wace sai tamu to don haka in muka ji an dirawa wani ba za mu amince ba amma su tarihin musulunci ya nuna haka suke sai su haɗa kai da su da kafirai sai su ainihin rinka yakar ahlus sunna ya kaka karanta littafin albidayatu wan nihaya ta hafizul islam al-imam ibn kasir ne dimashqi a yayin da ainihin yan shi'a suka haɗa kai da ainihin kiristocin ƙasar cyprus suka je suka yaƙi ainihin gwamnatin ahlus sunna aka rinka kama ahlus sunna ana siyar da su ga bayi suka zama bayi ga ainihin tsibirin cyprus akan haka ne shekul islam ibn taymiya ya rubuta littafai guda biyu littafi na farko cikin gaggawa ya rubuta ar-risalatul qubrusiyya takarda zuwa ga ainihin kasar Kubrus cyprus da ya nasiha zuwa ga rabran fada da bishops ɗinsu da sauransu sai suka ƙiji ya ce a ina ne addinin ku ya ba ku izinin ku kama wani mai bin addinin sama ku siye shi a hannun wani ɗan uwan shi bayan a shafi kaza juz'i kaza wuri kaza littafin ku ya ce kaza duk da ya zan abin nasu ya gane cewa akwai kin gaskiya a ciki shine yazo ya ce to addinin kiristan ma bari ya zo ya mai raddi gaba ɗaya sai ya rubuta aljawabu sahih liman baddala dinal masih gamsasshiyar amsa akan waɗanda suka canza addinin almasihu mujalladi biyu juz'i hudu to jama'ar musulmi kun ji shi yasa a yanzu kam su sun yi laƙwab ne suna ganin za a karya maƙiyarsu don me za a ce ga wata gwamnati a duniya tana ɗaga kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah da sunan alƙur'ani da sunna da sunan riwayoyin da sahabban da su suke zagi suka ruwaito Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye saboda haka sai ainihin malam ya ci gaba da cewa wa haka za kanar ghazwatu badrin haka dai al'amarin yakin badar ya kasance nasran lil mu'minin sai zan nasara ce ainihin ga mu'minai wa hazimatan lil mushrikin sai kuma ya zama rugurguzawa ce ga kafirai wa fi sanaya sardi sardi ahdasi badrin a lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake ta kwararo labarin yadda yakin badar ya faru ja'atin nida'atul ilahiyya lil mu'minina sittu marratin bi wasfil iman so shida a cikin wannan sura a inda Allah yake kirayar muminai wajen al'amarin jihadi so shida Allah ya kiraye muminai yana ba su umarni ko yana hana su yana kiransu da sunan imani yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku muminai a inda sahabi ibnu mas'udin yace duk inda kaji Allah ya ce ya ku mene ka kasa kunne da kyau alheri za a gaya maka kabi ko kuma wani sharri za a kwabe ka to sai da Allah ya kirayi mumine so shida a cikin ainihin wannan sura yana kiraye su da sunan imani ka hafizin lahum ala sabri wa sabat anan kamar Allah madaukakin sarki yana ainihin wato jan hankalin su ne wajen su daure su yi hakuri fi mujahadatihim li a'da'illah wajen ainihin yakar makiyan Allah wa ka tadhkirin lahum wannan kuma sai zan kamar tunasarwa ce ga su muminai bi anna hazihi takalif allati umiru biha waɗannan irin nauyi da aka azawa muminai cewa su tashi su yaƙi maƙiyansu min muqtadayatil iman yana daga cikin lazumin imani in dai kai mumini ne sai kai jihadi kusan wannan ishara ce akan haka don haka sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku muminai ya ku muminai ya ku muminai dan kusan cewa lazumin imani sai da jihadi wallahi duk al'ummar da suka zauna ba sa jihadi kaskanci ya kan musu a bara a wannan wurin muna tafsiri na faɗa a inda muke cikin tafsirin suratul baqara inda Allah yake cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u kafirai ba za su gushe suna yakar ku ba har sai sun ga cewa sun mai da ku kun yi kun bar addinin ku matukar iyawarsu Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wanda duk ya ridda ya bar addinin shi daga cikin ku ya mutu yana kafiri irin waɗannan mutane aikin su tun daga nan duniya har lahira ya lalace a lokacin sai da nace wallahi azim musulmin zariyan nan da musulmin jos kusan cewa kafirai kullum suna nan akan yadda za su yi ainihin firgita su akan yadda za su tada fitina ya ke cewa wannan abu jita jita ne ku je ku nemi kasar ɗin tafsirin namu daga na arba'in da biyu har zuwa na arba'in da bakwai za ku ji wannan magana shin ta faru a Jos ko ba ta faru ba ta faru ashe in mun faɗi magana ba kamata ya a ce yan ta da zaune tsaye ba kamata ya a bincike mu menene ina ne source of information daga ina aka samu wannan labari mu ba yan jita jita bane mu ba yan tasha bane mu ba yan gidan fata bane mu ba yan ta'adda bane abin duk da muke faɗi mu ba kajin agir bane masu kwai babu zakara jin magana da muke muna kawo dalili a kai a san wannan Allah ya kiyaye saboda haka kasancewa lallai sai da jihadi mutuncinka zai tsayo matukar babu jihadi babu mutunci me ya da fitinar jos sallah da ake ta juma'a wai ana kare titi fiye da shekaru arba'in haka ake a jos jos garin musulmi ne kewayen plato ne duwatsun arna amma cikin garin jos garin musulmi ne da shahadar wani tsohon reverend father nasu paul gindiri ni ina nan da kasar ɗin shi shi da kanshi yake faɗi jos garin musulmi ne amma saboda fitina kawai sai suka mai da abin ya zama sanadin fitina lallai a san wannan Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu to daga ƙarshe sai malam yake cewa wa annan a min muqtadayatil imanin allazi tahallaw bihi cewa jihadi yana daga cikin abubuwan da imanin da mu'mine ke ado da shi ya lazimta musu wa annan nasr allazi hazu alaihi kana bi sababil imani la bi kasratis silahi war rijal kuma duk inda mu'mine suka samu nasara kar su dauka cewa yawan makami ne ko karfin makami ko iyawarsu ko gwarazan sojoji da suke da su su ɗauka cewa wa man nasru illa min indillahi nasara ce daga Allah amma nida'ul awwal malam yace kiran farko da Allah ya fara wa mu'minai a cikin wannan sura faqad jaa fihi at-tahziru min al-firar min al-ma'araka Allah ya kiraye mu'minai ne a inda ya kwabe su game da kasu sake in ana filin daga ba gudu ba ja da baya Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitumul ladhina kafaru zahafan ya ku mu'mine idan kuka haɗu da kafirai a cikin rintsi fala tuwalluhumul adbar kar ku ja da baya kar ku gudu sai Allah ya ce wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu wanda duk ya sake a wannan rana da aka haɗu da kafirai da mu'minai ya gudu ya bada baya illa mutaharrifan likitali sai dai wanda yake yin haka da dabarar yaƙi to malam ainihin muhammad ali sabuni bai gushe ba a cikin wannan littafi safuta tafasir yana bayyana mana irin kiraye-kirayen da allah maɗaukakin sarki yau muminai a cikin wannan sura wadda sura ce ta jihadi har kiraye-kiraye guda shida muna kan misalin farko da malam ya fara inda allah yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya kiraye muminai da cewa ya ayyu allazina amanu ya ku muminai idza laqitum allazina kafaru zahafan idan kuka haɗu da kafirai a wurin rintsi fala tuwalluhumul adbar kar ku sake ku baiwa ainihin kafirai baya ba gudu ba ja da baya Allah ya ce wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu duk mujahidi duk sojan musulunci da ya sake ya juya da baya ya gudarwa kafirai sai Allah ya sauri ya jumla mu'tarida ya ce illa mutaharrifan liqitali sai dai fa wanda ya gudu din da nufin dabarar yaki ina ma'anar dabarar yaki kuna cikin karawa kuna tsara da suka kai da kafiri sai ka juya sai ka sheko da gudu sai shi ya saki jiki yana bin ka da gudu da nufin ka gudu sai kawai sai ka juyo sai ka kabe shi sai kai mai makami shine Allah ya ce illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma mutumin da zai je ya tsogalo kafirai sai an fara kwamawa an fara kwamawa sai ya sheko da gudu sai kafirai su biyo shi ashe sauran muminai masu jihadi sun makalkale a lunguna sai waɗannan kafirai ko sai wannan kafiri ya zo cikin muminai kawai sai ga sun taso sun yi face-face da su to Allah yake in ba ɗayan waɗannan dalilan guda biyu ba mutumin duk da ya sake ya gudarwa kafiri faqad ba a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam dawo wanda ya din nan ya gudarwa kafirai to ya dawo cikin fushin Allah a nan duniya kenan a lahira kuma makomashi wutar jahannama kaga Allah ya kiraye muminai da sunan imani ya ce in dai kai mumini ne kenan matukar kayi imani da Allah matukar kayi imani da cewa ai ranka in ka rasa shi a wurin yaƙi ba kai asarar shi ba saboda Allah ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Allah ya ce ya yi cinikin rayukan muminai da dukiyoyinsu menene cinikin da Allah ya yi akan shi zai biya shi da su sai ce bi anna lahumul janna ma'ana Allah ba da naira zai biya ba Allah ba da dollars zai biya ba ba da mulki zai biya ka ba in har kai asarar dukiyarka a wurin jihadi ko kai asarar ranka to ba asara kai ba Allah ya ce matukar kayi da nufin jihadi to aljanna ce makomarka Allah ya ce muminai su kashe a kashe su don haka Allah ba jihadin nafsi yake magana a nan yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna su kashe a kashe su shi yasa in yau an kashe mu yau mu kashe in yau an kashe mu yau mu kashe har sai mun yi galaba karanta hadisin bukhari kaji hadisin abu sufyan ibn harbin lokacin yana ba magujen shi bai musulunta ba me ya faru lokacin da ya je kasar turai lokacin da ya je ƙasar Rom sarkin su Hirakal ya kira shi yana tambayar shi cewa ku ma guzawan makka kun taɓa karawa da wannan mutumi da ya zo ya ce shi annabi ne Abu Sufyan ya ce kwarai da gaske Hirakal ya ce ya kuka ji shi da kuka kara ya ce ai yaƙi tsakanin mu da shi ranka ya daɗe ɗibar guga ce ya ɗiba mu ɗiba wani lokacin ya jin mana wani lokacin mu jin mishi ƙarshen al'amari wane ne ya nasara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa jama'ar musulmi ba gudu ba ja da baya in ba irin waɗannan hila daga cikin hilolin ba haka waɗancan 'yan uwa ɗaliban suka faɗi suka ce ai ba gudu suka yi ba abin da suka fita garin a cikin tsanaki ba da gudu ba ba da komai ba waɗancan 'yan iska da 'yan communist da 'yan shi'a sai da suka ji garin tangaran ba kuwa sannan suka shigo ashe waɗancan ba gudu suka yi to da wannan ne sai suka ce ai annabi ya ce alharbu huda'a yaƙi ɗan dabara ne don haka su dama cikin duwatsu aka haife su sun koma cikin duwatsun nan ta nan za su kare mutuncin addinin musulunci haka al'amarin nan yake jama'a don haka kowane mumini ya shirya wallahi ka je ka koyi yadda ake jihadi kuma wallahi ka iya da bakinka abin da yake damun ka kai dan siyasa ne kai dan demokuraɗiyya ne so kake da ka iya kaza ka zo kana bada labari wurin yan mata dan ka burge a islamiyya ko a sakandare ko a ɗakin latta ko a dandali wurin hira wallahi baka da manufa wanda yake da manufa lif yake sai dai a je shi yayi karfi 1980s din nan da Usama ke zirga-zirga tsakanin kasar iyayen shi Yaman da kasar Saudi Arabia kasar haihuwar shi da kasar Afghanistan kasar jihadi da kasar shi ta hijira kasar Sudan duk waɗannan lokacin kana da labarin shi haka da labarin shi lokacin yake tattaro karfin lokacin yake tattaro karfin sai da ya zama murucin kan dutse yadda yawan ruwa ba zai kashe shi ba zafin rani ba zai dame shi ba kamfan ruwa ba abin da zai kashe shi sai da ya zama haka gashi nan shi kadai yanzu ya fitini duk duniyar kafirci hadhihi izzatu lil islam wannan izza ce ga musulunci kamar yadda Allah ya ce walillahi al izzatu wa rasulihi wa lil mu'minina Allah madaukakin sarki shike da izza mu'minai su manzon Allah shike da izza haka nan mu'minai ma suna da izza sai ya ce walakinnal munafiqina la yafqahuna sai dai munafukai ba za su fahimci haka ba kwanaki aka je aka yi hira da wani dan gidan sarki Faisal da Allah na waje din nan su yi shiru da Allah aka je aka yi ainihin hira da wani dan gidan sarki Faisal a tashar NBC sai yake cewa ai lokacin da Usama yayi wancan laifin mu yewa muka ce a sallamo shi a dawo mana da shi aka ki to yanzu ai gashi nan abin da ya ja ba ruwan mu sai ya kyalkyale da dariya ka gani wai yanzu yana ganin wai an kai ai inda aka ritsa shi ne to kaga walakinnal munafiqina la yafqahuna munafikai ba za su taɓa fahimtar cewa walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina ba za su taɓa fahimta haka ba sai an kashe iyayen gidansu tukuna su kuma an kama su an kwance musu wannan rawanin gargajiyar da wannan munafukan baƙaƙen alkyabbu sannan za su san cewa gaskiyar al'amari kam bahaushe ya iya magana da yace kaza bata san alhamdu ba sai ta ji wuka a makogon Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine ainihin sai malam yace wa qad tawa'adatil ayatul almunhazimina amama al'ada'i bi ashaddal azab waɗannan ayoyi da suka zo sai suka yi alkawarin narko narko ga duk wani mumini ko duk wasu muminai da suka ba da baya a gaban ainihin makiyansu har makiyansu suka rugurguza su a'a ku je ku yi sara ku yi suka ku yi sari ku noke ku yi mene duk yadda za ku yi ku gallabi kafirai ku fitine su ku zama musu kwarkwasa a cinyar raƙumi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko malam yace wa amman nida'u sani kira na biyu da Allah ya mu'mini a cikin wannan a sura faqad ja'a fihi al-amru bis-sam'i wa ta'a li amri Allah wa amri rasulih sallallahu alaihi wa sallam kira na biyu da Allah ya kiraye mu'mini a cikin wannan sura ya kiraye su ne a inda ya musu umarni da cewa su rinka jin abin da Allah yake cewa su rinka yi wa Allah da'a su yi wa manzon Allah da'a Allah yake ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa rasulahu ya ku mu'minai ku yi wa Allah da manzon Allah tsa'a wala tawallau anhu wa antum tasma'una ahir ya ku mumine kar ku sake ku bada baya ku kijin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa antum tasma'una a halin kuna jin abin da manzon Allah yake cewa ya jama'a ku duba girmamawar da Allah ya manzon Allah a cikin ayan nan farkon aya Allah yake ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzon Allah amma da ya tashi sai ya ce wala tawallau anhu kar ku ba da baya ku bar manzon Allah ku ƙi jin maganar manzon Allah to ina magana Allah fa shine saboda Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah matukar ka ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji maganar Allah matukar kai wa manzon Allah fa'a kai wa Allah fa'a matukar ka hanu daga abin da manzon Allah ya hane ka ka hanu daga abin da Allah ya hane ka shi yasa ka'ida ita ce jama'a mu ba ƙur'ani kawai muke bi ba a'a ƙur'ani muke bi da sunna muna bin Allah muna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne wanda duk ya raba alƙur'ani da sunna wajen biyayya ko ya ɗauki cewa hadisi kanin alƙur'ani ne a wajen bi babu shakka wannan mutum ya bata balle mutumin da ya rushe sunna ya rushe hadisi babu shakka maguzancin wannan bai gaza maguzancin fir'auna ba da Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا يا كومو مني من أيكو مكو دا منزو ينا شيدا أكنكو كما يدا مكو أيكا ودا فرعون ناشي منزا فرعون سي ساقا وناشي منزا شيني موسى don haka muka kama shi kamo mai tsanani fir'auna kin yadda ya da magana annabi Musa Allah madaukakin sarki ya wulakanta shi ya kashe shi kisan wulakanci haka yanzu aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ko ya hukunta kaki ko ka saka kiyayya da gaba ko shegantaka tsakanin kai da wannan magana ka zama arne ka zama kafiri kowa ya san wannan shi yasa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tawallaw anhu ku bi Allah ku bi manzon Allah kar ku juya wa manzon Allah baya wa antum tasma'una a halin kuna jin umarnin da yake ba ku kama sarrahatil ayatul kafir kama sawwaratil ayatu alkafirina bil an'ami sariha kamar yadda ita wannan ayar da ta zo da ita da waɗanda suka zo bayanta sai suka juye suna siffanta kafiran da ke taurarewa Allah suke taurarewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa su din nan kamar ma dabbobi suke allati la tasma'u wa la ta'i dabbobi waɗanda ba sa ji balle su rike abin da ake gaya musu wala tastajibu li da'watil haqq ba sa amsa wa kiran gaskiya ka duba dabba da kyau ka gani yayin da ka samu mata harawa mai maiƙo ka kira ta kana cewa oh kimar maza ki zo ki ci wannan harawa ta ki kana jin abin da kake cewa haka kafiri yake haka duk wanda yake amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'ar musulmi jihadi ba tatsuniyar baka bace karatu ya kare a yau insha Allah ta'ala sai kuma karatu na gaba wannan shine kasan na farko daga cikin ainihin jiran giyar waɗannan tafsirai da muke a bana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك وأتوب إليك muna karatun littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna li shaykh al muhaddith al allama abi abdurrahman muhammad nasir din al albani rahmat